الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحكمة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatun wannan littafi na riyadus salihin wanda har yanzu dai muna cikin babi na hamsin da bakwai wanda Imam Nawawi ya mashi take da babul qanat wal afa wal iktisad fil ma'isha wanda kuma ina ganin mun kwana ne akan hadisin Abi Abdurrahman Ma'awiyah bin Abi Sufyan hadisi na ɗari biyar da ashirin da shidda a nawa. Yawwa. Hadisin da ke gaba shine wa an abi Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu kan كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث أحد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله أعطوا حديثي لك بابا عبد الرحمن wannan baba Abdulrahman din shine Aufu dan Malik al-Ashja'i Aufu dan Malik al-Ashja'i al-Gaddafani yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda ya yi tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu alhairai da albarkatai masu yawa wanda shi tun daga nan duniya ma manzo Allah ya bashi shaida cewa zai cece shi ranar tashin alkiyama au kudan malik kuma ya halarci yakoki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da shi aka yi fatu makka da shi aka yi gazuwatu mu'taka inda aka yi ta ruwan shahada din nan ga sahabbai da shi aka yi yakin da ake ce mashi kasandaniya da shi aka yi shi to shi wannan auku dan malik al-ashari Allah ya kara mashi yadda aro ya sai da yawa a wajen shi yake cewa daga cikin hadisan yake cewa wata rana mun yi tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare to da muka je wani guri sai manzo Allah alaihi salam ya ce to a dan kwanta a huta kafin asubahi sai kace kowa daga cikin mu ya dan kishin gida na jira asubahi sai kace zuwa can kawai sai dai kuma gida farka da na farka abin da ya so mai sai na duba shi kidan manzo Allah sai ba sai ba manzo Allah na laluba na laluba ba annabi kuma ga duhun dare ba a ci wakila ba a ci balbali sai na tashi na kama neman manzo Allah ya ce to ina cikin lalibe lalibe na azuhu ile kana ile kana sai dai ka tabbata da ma'azu dan jabal ka san shi ma dai ai ba abun wasa bane sai kuma ga Abu Musa al-Ash'ari ah wazi me kake yace ina neman annabi na duba shi fita shi bai Abu Musa al-Ash'ari me kake yace ni ma neman annabi ne kajuwa kajuwa da zafi da radiyallahu anhu sun farka ne kawai bayi ya shiga to inda yake a nemo shiga a samu matsala ita to muka ci gaba da nema yace zuwa can ya muka rinka jin wani gunjin murya na tashi muna jin maganganu amma ba mu fahimta abin da ake faɗa ce to da can sai muka hango hasken sayyidina rasulullah ya nuhu shikenan muna nufin manzo Allah manzo Allah na nuwan muna bashi manzo Allah na nuwan har muka haɗu muna zuwa sai manzo Allah ce aufu Mu'az Abu Musa lafiya cikin dare suka ce ya Rasulullah mun barka cikin dare ne mun lalaba mun lalaba ba mu ganka ba shi ne muka fito neman ka dan irin wannan neman manzo Allah ya sanya wa sahabbai da yawa samun aljanna Su ta Rasulullah ya haka ya ce a ku kwantar da hankalin ku ai kamar da yace ba bacewa ne ba yace wani mai zuwa ne ya zo man daga ubangiji ma'ana mala'ika ne ya zo wajena da ya zo sai ne na koma gefe muna tattaunawa da shi sai yake ce mun an Allah ne ya aiko shi zuwa wajena Allah ya ce ya ba ni zaɓi cikin abu biyun nan in zaɓi ɗaya ko dai tun daga nan duniya a raba al'umma ta biyu daidai rabi su shiga aljanna ba tambaya ba hisabi ko kuma a bani ceton al'ummata. Alayhi salatu wa salamu sai ya ce faktarfi shafa'a sai na roƙi a bani ceton al'umma. Ai ka ga in aka ce rabin sun shiga wannan rabin ma ai an bincike su. Kuce to a bani ceton da irin kwashe su duka. Alayhi salatu wa salamu. To shi da Abu Dan Malik yana jin wannan ya ce ya Rasulullah an sharika suhuba an sharika suhuba ya Rasulullah. ya Rasulullah ina son abokantace ka a cikin ceton da ya zama ina cikin ceton ka. Sai annabi ce to da kai da Mu'azu dan Jabal da Abu Musa al-Ash'ari dukkan ku ne muku alƙawari zan cece ku cikin ceto na ranar tashi alkiyama. Amma da Allah wanda suka kwanta bacci cikin sabon sun samu wannan kenan ihtimamin su da neman ya za a yi su kara manzo Allah shi yasa suka samu aljanna tun ana mun ga wanda hadisi Abu Hurairah can baya ba mun da ko cewa yake cewa muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu jira shi yazo muka jira shi annabi bai dawo ba yace muka firgita shi ba cikin wannan hadisi har da ma'az da jabal muka firgita muka tashi neman annabi kai kawo makiya su je su kama annabi a shiga nan a shiga nan Aba Hurairah ya ce da na kewaye wani lambu ba kofa sai na samu wata ya hanyar ruwa ya ce sai na matsa jiki kamar yadda kare ke yi zai shiga guri na kutsa madadin na shiga ciki ya ce ina zuwa yin iska mazala ke ta rijiya ya jawo ruwa ya sha ya yi alwala yana zo ina ganin ya ce Aba Hurairah daga ina shi ya Rasulullah duk bayan lambun da mutane ne ke neman ka ya ina nan ciki Aba Hurairah ya Rasulullah yanzu bai zan je in gaya ma mutane sai ce ka ɗauki takalmin nan nawa ka tafi da shi. Duk wanda ke bayan lambun nan da duk wanda ya gamu da kai in dai ya ga takalmin nan ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ni annabi ne kai mai bishara da aljanna. Takalmi in dai ya ga takalmin kuma da la ilaha illa Allah Rasulullah kace dan aljanna. Ko Buhari da Muslim ko Bukhari. Kaga me yasa suka samu aljanna? damuwa da wanzan Allah. Yawan wannan ya auku ga sai na Abubakar sai na Umar da sai na Usman shi ma mun karanta hadisin Adam. Suka nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka rasa ya shiga wani lambu shi kuma sahabi ya ce wannan zamani ne bawa ba rasuli ne mai tsaron koban manzo Allah ya je bakin lambu ya kulle daga ciki yace sai an girgiza koba yana ne kuwa sai ga abubakar sai ce abubakar lafiya ce na zo kuma annabi ne sai to bari in gayo mashi sai ya sha wasu abubakar ne sai to kace ya shigo amma ka ya shigo kace na aiko ka kace na ce shi dan aljanna abubakar radiyallahu anhu ya shigo yana zuwa iske manzo Allah akan bakin rijiya ya tsara kawawa shi shi ma ya koma fari da ya fuskanto manzo Allah ya tsara kawawa shi suna ta hira suna ta hira sai kawai da an girgiza kofa a ce yana leka a shehu mabai shi ma ce a umarai ce na zukun maza Allah ya ce ya rafi Allah umarai ne ce ta umarai ne ce shi ma abin da ka gaya ma abubakar ka gaya mu shi ma ka ce na ce kan yi iso na mai bushara ta aljanna wannan sahabin sai kishi ya kama shi ce to Allah Allah ka kawo dan uwana ana ta kyauta aljanna zai zo Allah ka sa wanda zai zo dan uwana ne yace zuwa ce ga Usman shi ma ya yi za kofa ne ce waye ce Usman ne yace na zo gun manzo Allah ne yace da ya ga manzo Allah yace ka je ka ce mai shi ma ya shigo ina mai bishara da aljanna amma tare da wani bala'i da zai same shi ana zuwa cikin Usman shi wallahi musta'an Allah ne bai taimako kawai ya shiga. To sai na abubakar ya zura kafa a cikin rijiya, sai na umar shi ma da ya zo ya zura kafa a rijiya, da Usman da ya zo ya iske bakin rijiya ya cika, sai ya koma gehe ya zauna. To yi malama ne suka ce, to wannan tun daga nan malam mutane aka gano duk inda manzo Allah ya wafati, to nan za a bai abubakar nan za a bai Umar. Shi ko Usman ba za a bai shi nan ba. Shi ko Ali da bai zo ba ma ba za a bai shi a ƙasa ko wani ku za a bai shi. idan sai na ali yana kasan iraki radiyallahu anhu ko karama Allah wajahu ko wata kila kuma wata ce a to ya ali bai zo ba a'a ko shattana ma ko shattana ma bai da dubu wata wani shi ba sai ya zo ba ita wa shi ba sai ya zo ba to da haka haka dai sahabbai suke nuna damuwarsu da sayyidina rasulullah to shi yasa wannan kishin da suke manzo Allah alayhi salatu wassalam shi kuma Allah sai ya bazu wannan kishi ya ba su abin da suke nema wata rana wani sahabi yake cewa mazalla ya shiga wata wani lambun da biyu ya kwanta da rana haka rana ta taki ya ce ya ji inuwar da biyu ya kwanta yana dan samun inuwa yana ta bacci ya ce kawai shi kuma wani maciji sai ya zo daidai kan manzo Allah ya nannaɗe ya nannaɗe ya nannaɗe ya zo kan shi kawai yana kallon manzo Allah katon maciji shi kuma sahabi ya zo ya ga manzo Allah ga maciji sai zara ka kuma yana kara manzo Allah shi kuma maciji yana kallon sahabi ya zo ya cuci annabi dai bari ya kashe shi shi kuma yana ganin maciji ya zo ya cutar da annabi dai bari ya kashe shi manzo Allah na bacci aka kama dambarwa da daga maciji na kai sara yana kai manzo Allah ya farka manzo Allah na farka sai taba idin da macijin sai ya dawo ya dannade ya tafiya sai kai ma zauna yace yanda ka zo kana kishi na haka shi ma yazo yana kishi Allah ya zo wannan macijin Allah ya kamata ya shiga wuta to da haka abinda ake nema ga al'umman mahaifin Allah shine kishin manzon Allah ka ji cewa a zuciyarka duk abin da zai samu manzala na daɗi ka ji kowa murna da shi duk abin da zai samu manzala na damuwa ka ji bakin ciki da shi ba ka ina ji ibnu bisra ne ya gaya mana sahabi na radiyallahu anhu ba ba ka ya gaya mana ba an zo za a kashe shi wani ya ce mai yanzu da Allah kai hankalinka ba zai fi kwanciya ba a ce kana cikin iyalanka kwance yanzu ko annabi ne muka kama za mu kashe da fuska shi na kirkiri sai dai bakin kiran muka kama ki rai ce ba kawai kisa nake ba wannan kalmar da ka gaya mu ya ce wallahi yanzu ina cikin wannan halin a zo a gaya mun ga tsaya can ta soki manzo Allah an sa mu kefata za a zaruta ya ce to raɗaɗin kayan nan a zuciyata ya yi raɗaɗin kisan da za ku yi an fahimta ko kaya a jikin wani da Allah kana cewa kai kana jin zafi yace to idan za a cire kaya a jikin annabi to muna jin radadin ka a zuciya to radadin wannan kayar da ta annabi ta yi mun ciwo fiye da kifan da za ku yi ina ba ta lura da kyau da haka wannan kulan da sahabbai radiyallahu anhu suka yi da manzo Allah shi yasa ka sun tsaye ma kowa da wanda ke da halin kirki cikin da wanda bai da halin kirki duk da Allah ya tunda kuna son annabi din na hada a da Allah misali bar ku ga ma annabi misali ba na zagayen mulki Allah duk wanda ya zo kun zagayen mulki mutumin kirki ne amma da ya zo masoyan ma ake sa da a ce aikin duk daga gari masoyan annabi saboda ya zo ya shige cikin annabi to shi sa kuma sahabbai radiyallahu anhu da na kirkin da wanda ba na kirkin ba duk wanda ya zo in ya shiga riga annabi sai ma ya ce mai radiyallahu Allah ya kara masa kusanci to shi wannan abu dan mali yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a hakan wani hadisin kin kuna inda rasulullahi na tsaye afwan na sama da kallo kuna inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta tsada yace muna zaune a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaman mu tara a au samaniya ko mu takwas au sab'a ko mu bakwai a dan ya kuri hankali na da kuma karasa magana au kadan malik ko ban karasa magana shi ba zuwa takaice dai abu dan malik manzo Allah ya mai bushara da aljanna kuma shi abu dan malik din nan yayi wafati ne hijira tana da shekara 73 ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan ke to mu dafa daga can kawai to shi abu dan malik din ce muna zo na gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu tara ko mu takwas ko mu bakwai faqala sai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce ala tubayihuna rasulullah ya ku sahabbai ba ku yi ma manzon Allah bai'a ba abin da ake ce ma bai'a shine za a fafata shugaba ya aje hannun shi duk wanda ya yarda cewa ba gudu ba ja da baya ko mutuwa ko rai ko nasara ko cin nasara ya dora hannun shi kashi bane Allah yake cewa innal ladina yubayyi'unaka innama yadillahi aidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko ba kwa zo ku yi ma manzo Allah mu baya'a ba ma'ana ba kwa zo ku dora hannun ku akan hannun manzo Allah ba ku ce dan kai ko a yi rai ko a mutu to wanda manzo Allah ya gaya masa haka Auku dan mali yace wa kunna hadisi ahadin bi bai aji yace ko mu gashi a lokacin ba mu dade da yin mu baya ga manzo Allah ba kullu sai muka ce kar baya ana kai ya rasulullah ya rasulullah ai mu baka mu baya mu baka mu baya sun makala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sun makala ala tubayyuna rasulullah manzo Allah ya kara maimaitawa yace shin ba kwa yi ma manzon Allah mu baya ba sai to da muka ji manzon Allah ya maimaita wannan magana ya muka san mu baya ba irin wancan mu baya ba ce kawai fito da abin fili mun karanta wani hadisi baya ina ga wata rana manzon Allah yana tare da sahabbai a cikin daki haka sai ya ce masa a cikin ku akwai bako aka wai gazo gazo da ba wani bako ya fassara hadisi ya ce amma annabi ma na nabi cewa wai ko yau ko yau ya kude ko kirarsa suka ce ai ba wani ba ko ya rasulullah sai manzo Allah ya ce ku ce la ilaha illallah suka ce la sahabbai wa annabi ya ce musu ku ce la ilaha illallah suka ce la ilaha illallah Allah babu mamaki an kamar ne yanzu limamin gaban kure sai wani mai wa'azi ya zo ce mai liman ce la ilaha illallah ai ga su sai ka to da mai ce ba a ce a kai ne ce la ilaha illallah ka ga nan me yake nufi wata kila wata ta musamman ce ba irin wacce aka faɗa ba an fahimci misalin ko to a wancan hadisin ya ruwa ne zai ke da to ai kuka ce Rasulullah da annabi ya ce mu faɗa sai muka ce la ilaha illallah ya kawo cewa ku ce muka faɗa har so sai annabi ya ce na gode ma Allah da Allah ya tara ni a cikin mutanen da suka faɗi la ilaha illallah kuma suna suka ɗaukaka ta. Sunan Allah wannan sahabbai wannan suka musulunta. A to wannan la ilaha illallah ta musamman ce ba irin wancan bace ta ba. To nan sai ka auna wannan la ilaha illallah da kubaya a nan na kawo misali. Sai alaihi salatu wassalam yace ba kwaye mu baya ba sun ce to ai ba mu da yi ba. mazala ce wai ba kwaye ma annabin Allah mu baya ba abu dan mali ce to muna jin wannan kawai ba ba saddina idea sai muka shimfida hannuwan muka dika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hannuwan mu wa kullu muka ce karba ya adaka ya rasulullah mun yi ka mu mun yi maka mu baya ya annabin Allah fa alaman mubayiku to yanzu wannan mubaya a cikin da ba irin wannan ba ce akan me zabi maka mubaya annabi alaihi salam sai ce to mu baya da za ku yi min yanzu an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a da farko dai ku bauta ma Allah kada ku yi shirka da shi ku bauta ma Allah kada ku yi shirka da shi ai da da wannan ake musulunta ku na biyu sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce wasalawatil khamsi da kuma sallolin nan guda biyar wasu ma'uli ko wato ɗigu kawai wato ɗigu ko ku yi biyayya ku yi biyayya a yi kalmar shahada a yi sallah kuma a yi biyayya waɗannan abubuwan guda su ne batun kulwar musulunci ba gida idan aka rasa ɗaya a cikin musulunci matsala ta sa kada ta Allah amal amal abdan ayyukan ciki su ne ibada sai kuma da'a idan aka rasa biyayya musulmi ya zama bai jagora ko ka zama ba ka da bai ce ma ka yi ba ka da bai ce ma ka ba kowa ya wanda na so jiki a shigo ciki ka kawwa an fahimta ko to dole ka samu matsala da haka a ka'idan musulunci akwai maganar biyayya dole ne duk inda musulmi yake ya zama cewa yana da jagora jagorancin nan kuma jagoran da zai ja ka ya dora ka bisa Allah duk inda Allah zai magana suka ja cewa adikullah adiwa rabbi duk inda zaka ji Allah ya faɗi wannan haka zaka ji ku bi Allah ku bi Allah to duk inda musulmi yake bai yiwo musulmi ya zauna haka nan kawai zaman karofi bai da jagoranci idan bai da jagoranci to sallah ma ba za ta yi ba yanzu ku kula nan kasar da muka rasa jagoranci sallah kala nawa muke da Allah kana tunanin lokacin shi wadan gobe wa kake wannan zubar gadar sallah eh me sha biyu ya kira mai karhe da ya kira wani ma sai biyu da kwata kana tunanin daular dan gobe an yi wannan kana tunanin zamanin manzo Allah an yi wannan to amma da aka samu ga wasu shugabanni na daddu daga Allah ga wasu shugabanni na daddu daga shaitan me ya auku in shugaban Allah na Allah na dan Allah ya ce kaza sai shi dan shi ma ya ce kai ma ce kaza ai yana kama mai dumba ba guda ka jagoranci da biyayya wajibi ne a cikin musulunci in ba jagoranci ba biyayya to duk aikin addini na iya rushewa Allah ka ba mu ikon yin biyayya ga shi to bayan wannan wa asarra kalimatan sai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya koya wata kalma ya sirranta wata kalma guda ɗaya bai faɗe ta ba sai ya zama cewa wannan kalmar da ya sirranta ta sai ta zama wata ƴar kalma ce ya yi ta amma kuma a koye alaihi salatu wassalam hafiya ya zama ya koye ta sai ya ce sharadi na hudu kenan wala tas'alun nasa shay'a kada ku roki mutane komin kankanta abu sannan kuma babin kara mutunci kenan babin kara mutunci kayan kayan kiyaye shirka kayan sallah kayan biyayya ga shugabanni to kaka zama dan maula in kun kula duk abin da ya rikita ƙasar nan muhimmin abu a ciki da aka yi ƙoƙarin talauci aka mai da mutane 'yan maula kana da kasuwancinka kasuwancin kana tafiya da Allah gidan wa zaka je kai mai maula to Allah la ka kasuwanci kana noma noman kana tafiya kullun kana jin dabin buhunanka da Allah zaka je gidan wani kai maula to da ka je gonar ya dauke ka sai an sai da gonar an nemi taimako a masallaci a hanzo ka can ba a kashe ka ba kuma ka dawo gida an kashe ka ko ba ka bane al'umma maza Allah can ana ta ka a kashe shi sai an kai kuɗi to da an kwashe kuɗin an kai masu kai ka dawo ba ko kwabo ba a kashe ka ba abu na biyu kenan abu na uku idan ka ɗauki duk wani wanda ke da koramin da zai iya faɗin gaskiya to an lalata tunanin shi da ɗauki nan ƙasar daga shekara talatin abin da ya baya ɗauki malaman addini malamin addini ma a kan shi da wata kasuwar riga sai kaga yana kyamar haka shi dai ya yi son ya zauna cikin zuhudin shi da gudun duniya amma da aka tashi a cikin gwamnatocin da aka yi aka samu wata gwamnati da magaraba da kyar kai ce bane an zo an kawo ma katar kana tunanin madara aka kawo ma sai da sai ka ce da Allah a fasa kwalin na ɗauko madara ya ga yan dubu dubu da Allah an suka kare ina aka ce ka tai Abuja ana wai na malam da a ci ayi jariya an kashe ma makaranta an kashe ma masallaci an kashe ma addini wa'innan abubuwa dole suka ɗauki al'umma suka tura su dole su zama ‘yan maula. Kisa din lalacewa abubuwan da kake gani a ƙasar nan ba wani abu ya jawo su ba illa ban da maula. A yanzu kowa bai maula, kowa ya wadatu da zuciye shi. Za a yi fashi da makani, za a yi da za a yi duk abin da ake yin nan za a yi. Za ka lallai ne wajibi ne ya zama cewa mutane su kiyayi da roƙon mutane. Sai dai abin da ya zama babu makawa ya ka roƙa a ma wannan a to kawo tun zabe baka samu abinci ba azhar dai baka samu to baka bari da asar. Sai mu wani wanda kake ganin Allah ya raba maka sai to abin nan maga ya halin da ake ciki. Amma dai in ba haka ba ka daure ka samu tasabburi. Wanda yanzu yau da za ka ɗauko mutanen ƙasar nan musamman a arewaci inda ka tara mutum ɗari a mutum ɗarin nan amma ka ɗauko janibi daban-daban ka tara mutum ɗari ka ce da Allah masu sana'a wanda suke da sana'a da za su iya rike kansu mutum nawa ne a ciki Allah za su mutum ishirin za su mutum ishirin to me zai hana duk sauran mutum tamanin ɗin su zama yan faula saboda an ɗauki talauci da gangan an ƙasa ba ma al'umma. Da haka wajibi ne lallai a kiyaye maula, a kiyaye roƙon mutane ya zama tsakanin mutum da Allah kawai ka fuskanci Allah ta hanyar sana'arka in kai manomi ne ka faɗi da noman ka gwagwaran iko in kai ɗan kasuwa ne ka daure ma kasuwancinka in kai malami ne ka yi ma'amfani da karatunka kuma kai sana'a duk malaman da suka gabata na duniya ba malamin da yake gwamna. A'a sai dai karatun ya danne hidimar tashi. Ka ɗau talibi kawai. Talibi kaɗai ya ishe ka tarar. Duk malamin da aka suka an ce shamsul ayyar mutu kaza kaza ta nema alhalwani alewa yake sai da. To kai ka zauna idan ka ji jan shari. Jira kake kawai bala'i ya wato wani ce kai mai yasu. ba in bai zo ba ya Allah in bai zo ba za ka ba za ka yi yazun ba bala'i ya samu ya ka din magabatan nan yanzu ba ba za ka imam malik muke ji ba to ka je ka kuma jarin imam malik ka ji talaka ne dan kasuwa ne imamu shafi'i kudi gare to da haka zama ba na al'umma musulmi ba ne kowa ya tashi ya nemi abin da zai nema kuma duk yanda kake da kima da mutunci a idan mutum to ka ce mai wallahi tallahi ka gama alwalar ka ya baka gobe ka ce to shi da kawo shawo kuna zai ci bai kanka Habibi na cewa wala ka wala ka bacci wudda min manyaha annaka muqtadi ila farsi duk mutumin da ya san kana son ne ya shigo wallahi ka kace yana son ka ya ji akram kallah sanin da zuwa ga guri da dokin kuram da ka kowa ya motsa a inda Allah ya dora ka kalima inda Allah ya dora ka kalima ka almajiri ne in kaga ta kai ka buga nan ka buga nan dan baro ka gangara ka gani ana akram kallah akram kallah zama za ka da yunwa shugaba ro ka samu abin da za ka yi da aka mu kiyaye roƙon mutane. Roƙon mutane ba alkhairi ba ne, shi ke sa abubuwa su lalace. Ba abin da zai baka mamaki gaban wannan. sai wata mu'amala ta haɗa ka da masu mulki ka je ka iske mutum ɗaya mutum ɗari na jiran shi kuma ya shiga gidan shi ya kwace shi mutum ɗari na jiran shi in aka zo irin maganar ɗan bangar siyasa zai gaya mai irin da mai anguwa zai gaya mai irin da magaji zai gaya mai irin da malam zai gaya mai da aka shi a wajen shi da ɗan bangar siyasa da malam duk ɗaya ne amma ka tsara kanka ka tsara mutuncinka kana da sana'a ka mai ruwan karshe sai ya hidima shekara baka sai yana yi ba da haka lallai ne mu kiyaye maula mu kiyaye roƙon mutane mu tsaya ga abin da Allah ya dora ko alawa a cikin matasa ba lalacewa a ce matashi ya tashi sai dai su gwanda ke kawai dan siyasa in an gama gulmai wani da shi an bashi abin da za a bashi ya koma gidan wancan ya zama hammazun masha'in bin mimi an lalata shi shi ko wannan dan siyasa ya kwashi ƴaƴan shi ya kai su waje suna karatu ya sato miliyan goma ya raba muku naira ɗari ɗari ku ji ana saka da alheri ai muwafaqa mala'iku su ce amin ya ce aljanna ku je wuta da haka lalle ne mutane mu kiyayi maula mu kiyayi zuwa gidajen mutane duk abin da mutum Allah ya bashi yanda ya bashi nan lokacin da ya halicce shi ai bai shawara da kai ba kai ma da ya halicce ka yi shawara da shi kuma kowa bai yanka mai asibiti shi ba sai mai zuwa wajen shi in ba zarura ba ka a ganka gidan wani ba ga wanka da kowa tsara shagonka tsara gonarka to in yan tsoron kake tsara mashin ɗinka iyakarka da su kawai sun kaji suna jiya hu hu hu hu dan rage gudu su wuce iyakarka da su ke kai malamin addini ne tsara makarantarka, tsara gidanka, yi hidimarka. In ta ɓaci ya rikice musu nan za ka zaɓin zo maka. Amma wanda ka je wajen su ka ɓata shayi. Ka kula irin abin da suke ba masu zuwa wajen su, wanda suke iskewa nan ka masu. Za ka mu kiyaye maula, mu kiyaye roƙon mutane Allah ya kiyaye. To, sai ya ce wala kan nasiya ya ce fala kada ra'aytu ba'dha ulaika an-nafari yasqutu sawda ahadihim fama yas'alu ahalan ila ulhiya yace wa'annan mutanen mutaran nan da manzo Allah ya mana wannan hudu ba mu bauta ma Allah mu yi sallah mu yi biyayya kuma kan mu bauta kowa yace wala kad ra'aytu ba'd ulaika an-nafar yace na ga wasu daga cikin irin wa'annan mutanen wanda manzo Allah ya mana wannan wasiyyin yaskudu sautu a hadim ɗayan su bulala shi na faɗowa daga kan doki yana tafiya bulala shi ta faɗo ba ma ya tsalo a hadin ina wani ba zai iya roƙon wani ya biko mai bulala ba yana kan doki shi kan Allah ne ko mu bulala nan ba zai wannan ba da annabi ya ce kada a wala tsalu shay'an ko me ka ku roƙa bulala bai cewa ni ko ya yadda ya tsaya zo dauki abu shi da shi da Allah yanzu wannan kana tunanin ka ga shi gidan wani abu ko yana koko a bashi akwai tunan zai ga gwamna za ka ga wannan yayi to amma ba ga shi muna ce musu radiyallahu anhu ba da ka lalle ne mu kiyaye musamman matasa ina jaddada wannan musamman matasa mustaqbalin nan gaba duk da muke ganin mu matasa din nan to nan gaba mu ne addini ke nema to tun daga nan Allah ta rayuwa ka zama dan mola ko gwamnatin kake kana kana gwamna amma sai ka ji kana yin koran kai wa maula wanda ita ka saba da ita Allah ka gyara Allah ya gyara mana haka annabi alaihi salam ya yi wannan wasicin kuma lalle ɗan uwa mu yi kokari mu kiyaye wannan wasici in ba abin da ya zama dole ba mutane ko wannan ba a hana shari'a akwai hadisin zamu karanta na gan manzo Allah ke cewa hey da kuma matsala ta kai inda ka kai kamar da ce ka tuya ka tuya ba da za a yi ko ba a yadda ka kashe kanka wai ka dawo roƙa a ba amma ka tsare wanda ke gaban ka yanzu misali da yawa ina buga wannan misali yake cewa kula inda za ga hatta masu yin maulan wani lokaci rashin godiya ne da za a ɗauki ma'aikatan gwamnati dafta sorry ɗauki ma'aikatan gwamnati misali yanzu ka samu ma'aikatan gwamnati da Allah nawa ne karanci albashi dubu talatin ko dubu sha takwas ko to sai ka samu mutum yana da karancin albashi naira dubu sha takwas amma ya ka samu wata shi ne matar shi ɗaya ɗan shi ɗaya a dubu sha takwas ɗin nan aka bashi zai iya sayan buhun masara ko zai iya sayan buhun shinkafa yanzu da Allah daga wa'annan me ya rage mai a rayuwa ce ba ne to da Allah kullum ka bibi ba za ki mai ce ba ne ba to amma wannan dubu sha takwas ɗin da ake bashi tun kafin wata ya zo ya cinye balangun dubu sha takwas kullum ya zo a yanka mai kawai yana ci Allah ba haka bane sai Allah wannan yaushe zai zauna lafiya wanda zai zauna lafiya to da aka aka ce an kara mai albashi an ce to mai dubu sha takwas an maida mai dubu talatin ko to yanzu ba shi aka kara ma albashi ba mai nama aka kara ma albashi ba haka bai da al'ummar musa to shi yasa kullum wallahi da za a bai da albashin Najeriya a ce karanci albashi miliyan guda to kuma hauhawar talauci miliyan guda zai fa ko da rayuwar mu rayuwar mu ta malam Bahaushe ba tsari kullum baka da shedul menene abin da ke gaban ka ina da mata ina da ƴaƴa ina da kaza da haka a wata za su ci kaza to albashi na me zai ke dauke wannan ko a shekara zan yi dinkin kala uku duk wanda ya dinki kala uku bai ishe shi ba shekara to amma wani ya kallaba maka shi duk wata sai ya dinki kike ta tara kaya kike ta tara kaya me za ka yi da su duk wata sai ka ci nama duk to ka ga ba mu da tsari dole mu shiga matsala yanzu yan kasuwa da ke za ba shi ya haye mutum ba yar wannan ka je kasuwa ka buɗe shago ko ka tabbatar ba kai naira dubu biyar ba amma mai nama zai wuce tun ka ce a baka na dubu ko an gama wani ya zo ya gida da wani da kai mai shaɗin nan nawa a ranar a ranar da dubu uku da ce kawo Allah Allah zai gyara sai ka ansa ka ba shi dubu kuma kai baka cinikin dubu biyar a dubu biyar din nan yadda kasuwanci ya zama zai wuya dubu biyar din nan ka ci riba dubu ɗaya ba ka da kasuwancin da za ka yi cinikin dubu biyar ka ci riba dubu ɗaya to kuma ka zo ka kashe dubu hudu tun ka yi zuwa hannunka gobe ma ka yi haka jibi ma sai kaga mutum ya hude yana cewa wai Allah ma da ake makamin da addu'a ko aljini ke mun sata ni ba dan kasuwa bane ban zuwa an kasa kaya amma dai ina irin kasuwanci da Allah wannan ba shi ke ja shi halin mutum ya kare ba to kai ba ka yin hankali ran da kaga an yi an yi cinikin dubu biyar an ci riban ɗari biyar wannan iyalanka kai musu waya kai ga mai nan a leda a yi don kukuwa shi an dai ci an koyi tuwa wanda kuma faraga ta so in shanu ma za ka yanka yanka wasu amma ya zama kana da sai domin ba mu da wannan shi za ta lauce ya mamaye da haka duk wannan tsari ne na addini yanda ka san a ibada za ka yi tsari haka a rayuwarka za ka yi tsari haka a mu'amalarka za ka yi tsari kuma wallahi yanzu kowa ya je ya auna ka auna yanzu ka je kai lissafi iyalai na yau da safe za a yi kaza da rana za a yi kaza da daddare za a yi kaza ka lissafa na kwana talatin ka ga kudin ana gina hankali in wadata ta zo duk abin da za a yi in ka kiyaye wannan kuɗin to kaga samun kai ya ake fito in ba su hitowa karai in suna hitowa abin da ke fitowa ya wuce haka to kakka ce to alhamdulillah a ƙara a a tsayana duk wata zan kashe dubu talatin kawai da ai ƙananan iyalai ne duk wata zan kashe dubu talatin kada yanzu wannan dubu ɗaya ɗaya ɗin irin masu ɗan lodi kuɗin kofan zahiri ko wannan wanda kai za ka ce wannan dubu ɗaya yanzu dubu ɗaya biyu kawai ce a siyo kuku da sauran sa a yi ba wa a fara komai ba naira dubu to in za ka kashe dubu talatin a samun ka kana samu ka yi tsari to alhamdulillah in ba ka samu to ya za a yi kai in mutum na wannan ka'ida sai ya zauna lafiya amma ba mu da tsari ba mu da ka'ida ya za a yi mu zauna lafiya ko da ake cewa kasuwanci bai tafiya kasuwanci na tafiya saboda yanzu in ka je kasuwar nan kake da Allah da wanda suka yi ciniki yau da wanda ba su yi ciniki yau ba zuwa suka yi yawa to kasuwa ba ta tafiya ke kuma da kila koyo an buɗe sabon shago to kasuwa ba ta tafiya a yi wannan in talauci da ake talauci ya mana yawa da ka je bai fasa ya ga ana ta shiga da kulo da siminti ko talauci ya mana yawa ba mu da tsari ba mu da godiya wannan duk wa'annan abubuwan su suka ɗauko mu suka jefa mu a gidan maula me shi ya zama ɗan maula mara shi ya kai babban musiba fa yanzu wai ta kai gama a'a talaucin ne abin ado dan kana da dubu hamsin aljihunka marasa ko kobo suna ta kai Allah ya kyauta abin nan da kai ma yanka sha hula ka ce kai Allah ya kyauta ai fasan nan talauci ka za ka mu saita Allah ya saita mana Allah ya gyara mana wani ibn umar radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala la tazal al mas'ala bi ahlikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muthatul ayn azo daga abdullahi dan umar Allah ya kara mashi yadda anna anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tazalil mas'alatu bi ahadikum manzo Allah ce hoko maula a taimake ni a bani ni ban da shi ni kaza manzo Allah ce to ba za ta rabu da ɗayan ku ba hatta lil Allah ta'ala har sai ya gamu da Allah madaukakin sarki wa laysa fi wajhihi muqaddalah a fuskar shi ko tsokan nama ba imama alawiya ta ma'ana duk wanda mutum ya tashi ranar kiyama sai kashi kawai saboda ji ya zubar da mutuncin nama a idan mutane a ko kuma ya tashi ranar kiyama bai da mutunci ko ɗaya abin a wajen Allah kai ma Allah ƙarya ya baka ka ce bai baka ba ka je Allah ya rufa ma asiri ka tona ma kanka asiri Allah ya girmama ka ka wulakantar da kanka ya za ya Allah ya ganka da mutunci da haka lallai ne mu kiyaye maula mu kiyaye roƙon muta idan mutum ya kasa wannan shi ne sana'a shi ba dai a taɓa ganin me an sa ya yi arziki ba tun da kake a duniya ba mutumin da zai zama shi kullum a bashi ne kace yayi arziki ba kana bashi ne ana ƙara mai talauci kana bashi ne ana ƙara mai talauci yanzu kula da wata ƴan musiba za ta samu mutum an rubuto mai maganin dubu bakwai ya ga bayan da za a yi ɗan yi sa'a ya tashi a wani masallaci ya samu dubu biyu ya je can ya samu dubu to har to shi kenan wa ya samu lafi wani ma a zuciya sai ya tafa da in ciwo wanda za a gani kai ya wanke da wuri shi kenan ya gama da talauci kenan abadan kuma kullum za a ga yana lalacewa bai zaman lafiya ko gashi ka je lahira baka da mutunci a wajen Allah zaka da yan uwa mu yi kokari mu kiyaye roƙon mutane roƙon mutane babu alkhairi cikin shi duk halin da zaka shiga ka dogara ga Allah Allah na tare da kai ya san halin da kake a ciki kuma zai taimake ka Allah ka taimaka mana Allah ka agaza mana abubuwan da suka dame mu Allah kai mana maganin su dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sai kamata ku fara sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana hasbunallahu wa ni'mal wakil 55 Allah ya kiyaye mu Allah ya kawo mu marayu da ba ga kuma da su samu lafiya kawai da marayu kuma